يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة من الصادوة أولا سافيا من البركة يوم من سافيا شيء تألهمي الشرير وتر رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة مدينة جهودا تريه أربعين شدة daidai da ashirin ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am Allah muke roƙo ya mana jagoranci na alkhairi wajen ainihin fahimtar ayoyinsa da yin aiki da su Allah ya sa su zama mana hanyar samun tsira. A gabanin mu gaba da karatu akwai tambihi kamar haka. Tambihin farko shi ne, insha Allah ta'ala daga yau wannan karatu da muke gabatarwa zai koma yammashi. Tunda akwai masu bibiyar mu ta hanyar kafafen ainihin wato sada zumunta in aka duba za a ga babu karatu gobe da safe za mu koma yin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah ta'ala su masu sauraro sai a daure a dinga zuwa domin sauraro din abu na biyu abin da ya sa muke yin wannan saboda galibi an fara yin sallar tahajjud domin gwada tsawon shekaru azwani sallar dare an gama an gaji ga bacciya idan mutane so da kawa za a ba karatu galibin mutane da wanda yake gida da wanda ya zo da wanda ba bai zo ba kowa bacci ya kai kwana ya kai ko yau malabaka kwana ya kai ko eh to kaga kuma shi sako ne ake so a gabatar mutane don haka sai muka ga cancantar a cikin mai da karatun yamma kuma ka bai na faɗa insha Allah ta'ala muna tare ranar ashirin da biyar ga wata ya zama rufe wannan karatun don dan sami kwanakin da kuma zama ɗan dan sarara mutum ya ɗan yi tilawa da sauran abubuwa Allah kai mana jinkiri na alkhairi ka dace da mu da alkhairin duniya da lahira wannan kenan jama'a insha Allah ta'ala sannan ga yan uwa mata akwai lakcoci waɗanda sauran malamai za su zo masallacin don gabatar mana musamman a waɗannan kwanaki masu albarka insha Allah ta'ala su ma waɗannan lakcoci suna tafi a jere da juna insha Allah akwai malam Yusuf Musa Inuwa a Sudani wanda zai gabatar musu da wannan muhadara sannan kuma akwai malam Yusuf Ahmad Ishaq limamin ahli sunna dan Alhaji shi ma zai zo insha Allah ta'ala muna sare haka in kuma Allah ya ba mu ƙarin wani malami za mu ƙara don fa'ida ta cika Allah muke roƙo ya rantsar da mu da akhirin duniya da lahira. Za mu tashi akan aya ta talatin da biyar ko? Fadin Allah ta'ala inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون Mm.
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية Mm.
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ta'ala ya ce innama yastajibu alladhina yasma'un kadai waɗanda suke amsa maka su ne waɗanda suke sauraro wal mauta su ko matattu yaz'atuhum Allah Allah zai tayar da su a ranar alkiyama thumma ilayhi yuhsharun thumma ilayhi yurja'una sannan gare shi za a mayar da su a ranar alkiyama malamin tafsiri suka ce ita wannan ayar tana da alaƙa da ayar da ta gabace ta an gane wannan shi ne ne fadin Allah subhanahu وإن كان كبر عليك wa ta'ala wa in kana kabura alayka i'rabuhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sullaman fis samai fata'tiyahum bi ayah ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين yace idan ya girmama gare ka wannan kau da kai da juya baya da suke maka idan kana iyawa ka haƙa wani rami a ƙarƙashin ƙasa ko ka nemi wani tsani wanda za ka tattaka zuwa sama ka je ka zo musu da wata aya don su yi imani amma ka sani inda Allah ya so da ya tattara su gaba ɗayansu akan shari'a don haka kada ka zamto daga cikin jahilai sai Allah ya ce to tun da haka ne ka sani inna ma yastajibu alladhina yasma'un kadai in ji Allah kadai waɗanda ke amsa maka su ne waɗanda suke sauraro su ne muminai masu rayayyar zuciya dai shi kafiri zuciyarsa ko da ka gan shi da rai a jikinsa zuciyarsa matacciya ce jima mun gane wannan dala ce wal mauta su ko matattu ba za su taɓa sauraron ka ba abinda Allah zai musu ya ba'athuhumullah Allah zai tayar da su a ranar gobe kiyama thumma ilayhi yurja'una sannan gare shi za a mayar da su a wannan rana ta alkiyama وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه كما سكتشي منين يساب أتستوكر مسد آية دقورهم أبيج سبا وند سورة سكرف فمن قويا من إيماني قل كثير سورة النبي محمد إن الله قادر للي ألا ميكر في إيكوني على أن ينزل آية أكن يسوكر دوة آية ولكن أكثرهم la ya'lamuna sai mafi yawa daga cikin su ba su da ilimi ba su da masaniya akan haka akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato tsarawa ya ku yan uwa mu sani duk mutumin da aka wayi gari bai da imani yana yawan sabon Allah to wannan zunubin da yake aikatawa yau da gobe na haifar wa zuciyarsa da rashin lafiya wannan rashin lafiya kamar da muka ji a hadisan baya ko a farin Allah ta'ala wa min man yastami'u ilayk cewa idan mutum ya aikata zunubi sai a yi mar wani dugo baki akan zuciyarsa in ya ƙara bai tuba ba sai a ƙara in ya ƙara bai tuba sai a ƙara har za waye gari zuciyar ta zaba ƙaƙirin zalafi kalkobi mujakhiyan kamar kifaffen kofi to kaga wannan kenan to idan zuciya ta samu wannan kuma me za ta yi nan gaba shine sai zuciyar ta mutu kamar da wani mai suna ke cewa ra'aytu dhunuba tumitu alquluba an gane wannan ko yake cewa na ga yadda zunubai ke kashe zukata an gani saboda haka wa khairul li nafsika isyanuha mafi alkhairi ga ranka shine ka sabawa abin da ranka ke so saboda galibi abin da rai ke kiran mutane zuwa gare shi ke jagorantar mutane akai galibi sabon Allah ne ba me ba ba bin Allah ba annasul ammaratu bisu'i tana da ƙarfi sosai a jikin mutum don haka wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ne wannan batu cewa ka sani waɗanda za su amsa maka su ne kaɗai rayayyu an gane su waye masu ji ana maganar rayayye a ina za mu ɗauko wannan ka gane wasu irin rayuwa ake magana ma'ana rayuwar zuciya Allah ya ce liyun zira man kana hayyan ويحق القول عن الكافرين دومين يغرغدي لمن كان حيا وان يزمتو حيا اي حي القلب وان يزمتو مرايي الزوجيا شيني وان ده غرغدي ده وعظ القران كي امثال مش اما وان zuciya su ta mutu to babu shakka wannan ko amar wa'azi ko an tunatar da shi wallahi wannan wa'azi da tunatarwa ba ta ƙara masa komai sai ƙara nisantar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala don haka matsayin ka ne ma'azi kan ma ka ɓata wa kanka lokaci cewa ai sai wani ya gane sai su wani sun fahimta sai su wani sun bi a'a kai dai naka kawai jin wa'azi ne amma shi Allah ya san zuciyar da ta dace da karɓan wannan saƙon Allah ya fi sani ta don haka in Allah ya ga dama sai ya ba ta ikon amsa in Allah bai ga dama ba kuma sai ya ainihin wato halakar da wannan zuciyar gaba ɗaya ta tafi yadda ainihin ba zai mata amfani ba Allah ka tsare mana imani shine al-hafiz ibn kathir yake cewa fadin Allah ta'ala wa in kana kabura alayka irabuhum da fadin sa walau sha Allah la jama'ahum 'ala al-huda yake cewa in rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yahrusu an yu'mina jami'an nas yanzun Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kwaɗayin dukkanin mutane su imani wa yutabi'uhu 'ala al-huda kuma su bi shi akan shari'a fa akhbarahu Allah annahu la yu'minu illa man qad sabaqa lahu min Allah sa'adata fi dhikr al-awwal ka sani babu wanda zai bi kakan tafarkin shari'a Allah ya nuna masa haka sai wanda dama can kyakkyawan kalma ta cewa mutum ne mai samun rabo a lahira tun a karan fari tun range tun ranzane shi ne kaɗai wanda zai imani ya bi ka an gane wannan sai shi ko faɗin Allah ta'ala inna ma yastajibu alladhina yasma'una yace ai inna ma yastajibu yastajibu li du'aika ya muhammadu man yasma'u al-kalama wa ya'ihi wa yafhamu ce wanda kadai zai amsa maka kiranka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ke jin zancen ba jin zancen kawai ba idan an gaya mar zai kiyaye sannan zai fahimta sannan ya kokarin kai shi zuwa ga duniyan aiki shi ta Allah ce yunzira man kana hayyan domin ya gargadi ga wanda yake hayyan rayayye أنا نفهم مرايي الزوجية ويحق القول عن الكافرين كما زنشينا أذابا يتبتا أكن كافرين أو أن جرانا القيامة ألا تقري من إيمانه والموتى سوكو متتو يبعثهم الله الذي تايد سوء رانا القيامة يعني بذلك الكفار ألا يعنى لكم كافرين لأنهم موت القلوب فبوا لسوء كافرين zukatansu matattu ne fashabbahahum Allah bi amwat al-ajsad sai Allah ya sifanta su da cewa dukkanin su gaba daya matattu ne sai sai Allah ce wal mauta yab'athuhum Allah su matattu Allah zai tayar da su thumma ilayhi yurja'una sannan gare shi ake mayar da su ainihin wato ranar alkiyama Allah ka tsare mana imanin za ka yaku yan wannan yana da muhimmanci sani lokacin da gaskiya ta zo maka a karan fari karɓe ta adana ta bi ta sallama mata wannan sai zama zuciyarka ta samu rayuwa amma da an fara magana ƙariya ne a zo a taran tsaron tsaye kan ƙarerai babu shakka wannan ya nuna mutum ba zai samu rabo a wajen Allah ba a ranar alkiyama Allah ka dace da mu sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa qalu lawla nuzila alayhi ayatun min rabbih kuma suka ce dan menene ba a saukar masa da ayoyi daga wurin ubangijinsa ba qul ya rasulullah كسيدة إن الله قادر على أن ينزل آية يؤي ألا من إيكوني يسوكد آية ولكن أكثرهم لا يعلمون سيرمك يواد السنسو باس سنهك يوم من قالوا أنه قد وني يمين وكشي وأشي ما في يوم تاني باس إيماني شيء في سين قلب لي أكاو من كذا to in da gaske ne a kawo kaza mana in haka ne a kawo kaza mana sun dinga ma wasa da hankali ce kai dai faɗa musu kamar da muri turki ke faɗa ko ya ce mu dai namu mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zam kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya Allah ka tsare mana imanin mu kuma ai da ta'ali da man jafi ko a cikin farajin sa yace in zuciya ta yi makanta ganin ido bai yi fa'ida ba ma'ana kaga zuciyar ta riga ta mace gaba daya don haka ba ta karban kowane irin sako kuma ayoyin baya mun karanta farin Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'una wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'una inna sharra ad-dawab 'inda Allah الصم البكم الذين لا يعقلون فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معيدون ألا كفر من الإيمان ألا يشغب الشيوان
وما من دابة في الأرض ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الله تعالى يقول الشواء وما من دابة في الأرض babu wata dabba da take tafiya a bayan ƙasa wala qa'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da ke tashi da fukafukansa illa umamun amsalukum face ta al'umma ce irinku wata al'umma ce irinku jinsin irinku ma'ana kowane abu da Allah ya halitta a duniya ya halicce shi jinsi jinsi التي ما فرطنا في الكتاب من شيء الله تعالى يشوى للي بمنتك تنبر وانا أبوبا أكل لسافي كل من سيد الله يربطاش كل في كتاب مبين كل أبينا نن أربطي أولا لسافي مبيني لما قرآن يأتي في با أنا في اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء باب وانا أبو da muka yi sakaci ba mu sanya shi a cikin wannan littafi na yi wato lauhin mahfuz ba an gane wannan summa ila rabbihim yuhsharun sannan ga ubangijin su za a tara su a wannan rana ta alkiyama wallazina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun suna kurane wa bukmun kuma suna daibaye في الظلمات سنا cikin dufai man yasha illahu duk wanda Allah ya so duk wanda Allah ya ga dama yudlilhu sai ya batar da shi ga barin hanya madadiciya wa man yasha wanda ko Allah ya so yaj'alhu ala siratin mustaqim Allah sai ya sanya shi akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe tabbatacce a wurinsa waɗannan mutane sun ƙara ƙalubalantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce to ka ƙara kawo mana wata aya mana daga wurin ubangijinka sai Allah ce a ai Allah yana da iko ya saukar da kowace irin aya sai dai mafiya yawan ku ba ku da ilimi akan haka an gane wannan dan sun kawo misalai iri iri shi yasa Allah ta'ala ke mai da martani yana ba da kariya ga manzonsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'ana Allah mai iko ne sai da hikimarsa ta hukunta cewa Allah ba zai kawo wannan ayar ba din dama wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan ba ma aiko da wata aya ga mutane face sai dan tsoratar da su su bi Allah su kama hanyar Allah su zaki hanyar sabon Allah don haka Allah ya riga ya waɗannan a baya kuma inda ayar ta sauka sannan suƙin imani to da Allah ya gaggauce musu da azaba tun a ina tun a nan duniya don da kansu masu cewa wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab ya Allah a gaggauto mana da namu rabon mana ko ni na azaba ne ko ma na menene kafin ranar hisabi Allah ka tsare mu da imanin mu شوف الله تعالى شو ما منعنا أن نور أن أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون با وانا أبي هنا مزوم كدوس آيوي ما أي كدوس آيوي با سيدي دم أي كاد الأم من بايا أما في الأريجة أنغاني وآتينا ثمود الناقة الله يشبك بيوا samudawa taguwa mubsiratan aya ce a zahiri suna ganinta fa zalamu biha sukai zalunci game da lamarinta Allah ya ce ma nursilu bil ayati illa takhwifan ba ma aiko aya sai dai don tsoratarwa ga mutane su kuma ga hanyar Allah subhanahu wata'ala kuma fa inda Allah ya ga dama zai iya tirkasawa kowa yayi imani da tilas أصوات الشعراء ألا يشاء إن نشاء إن منصو ينزل عليهم من السماء آية زام سوكر مثل وتآية دق سماء فظلت أعناقهم لها خاضعين في ولاية تتدين جميع قوية جمد وأنن آياتنا ما أسأل تدك اسكر إيش لك أرفي دي أجي أما ألا نسيها كما لما أمدان وأنن ألا كتري ولا إيمانه don haka Allah ta'ala ya gaya musu cewa wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da ke yawo a bayan ƙasa wala qa'irin babu wani tsuntsu ya tsiru bi janahaihi wanda yake tashi da fukafukansa illa umamun amsalukum face al'umma ce irinku ma'ana ai asnafin musannafatin ta'rifu asma'iha wani irin nau'i ne na gungun al'umma wanda ana sanin su da irin sunansu ga su muna cewa tsun tsaye muna cewa ne dabbobi muna cewa shanu ko raƙuma awaki ko tumaki kuma haka bane tsutsotsi haka ne kowanne da irin familinsu ko bishiyoyi tsirrai shukoki duk gashi na iri-iri to kuma gani akwai jinsin aljannu akwai ne mutane su ma sunan sauta al'umma ce da to haka Allah ta'ala ya yi yiwa sosai ya wa kowace al'umma al'umma al'umma shi ne annabi shi ne imam qatada ibnu da'amah as-sadusi yake cewa at-tayru umma والإنس أمة والجن أمة yake cewa tsuntsaye al'umma ce mutane al'umma ce aljannu ma al'umma ce wasu malamai ka ce illa umamun amsalukum ai illa khalqun amsalukum fa ce halittun ne irin ku Allah ta'ala ce ma farraqna fil kitabi min shay ba mai sakaci a cikin littafi da komai ba ai aljami'u aljami'u ilmuhum inda Allah dukkanin waɗannan abubuwa ranka ta kaf da ke sararin duniya Allah yana da sanin su kuma Allah baya manta ko da abu kwaya ɗaya tilo game da ainihin wato dukkanin su baki ɗaya an gane wannan ma'ana idan Allah ya tashi saukar da arziki in kaga wani ya samu ba Allah ba ya manta da shi bane Allah yana sane bai ba shi ba idan kaga wata shukar ta rayu ta mutu ba wai Allah bai san da mai mutuwan bane ya kyale ta mutu a haka a'a dama ya so ya kashe ta ya kushe ta da yayi ita wancan da aka bai rayuwa Allah yana sane da ita ya san amfani da za ta yi shi ta bata a rayu jama'a mun gane wannan duk abin da ka ga Allah ya yi halittun tudu halittun ƙarƙashin ƙasa da kuma halittu na ruwa kowannen su babu wanda Allah ya san da shi ba kuma a duniya babu inda fi yawan halittu kamar cikin ruwa ruwa ya fi ko ina yawan halittu mana saboda kuma ruwa ya fi ko ina yawa a duniya ya ku in kalli taswirar duniya gaba ɗayanta me ya fi yawa ruwa duk wannan intanet da muke da muke amfani wannan iskar intanet da muke amfani ita wajen sada zumuntar nan asalin kebul gaba ɗaya su a cikin teku suke ba wai wanda kaga ana dan hakawa ina a can sa wata fiber wannan je kana yi kanci amma asalin intanet din ma wasu ke sararin samaniya a nan ƙasa aka sa mata anko aka sa wani irin ƙugiya ƙarƙashin ƙasa wanda ya ɗaga ta zuwa sama yake ba da wani sutlace tana ta inda aka sa aka aka riƙe ta daga ƙasa tana can sararin samaniya kuma an gane wannan so gani sun ce kuza ga inda wannan abubuwan suka fi gaba ɗaya kuma ko fasin mai ake so za a tura shi zuwa wani gari mafi sauƙi abin da shi da cikin ruwa ina fata mun gane wannan saboda ya fi sauƙin mai ne ya fi sauƙin hatsari Allah ka tsare mana imani za ka jama'a kun ji Allah ta'ala yi wannan bayani kuma kamar yadda Allah ya bayyana ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan ƙasa da ke yawo face arzikin ta yana hannun Allah ba hannun ka yake ba wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah ne ya san matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta Allah ce kullun fi kitabin mubin dukkanin wannan zancen yana nan a cikin wannan littafi mabayyani nan wani littafi gini a ƙur'ani ko ko lauhul mahfuz ana magana kan lauhul mahfuz saboda wannan alƙalamin na ƙudura Allah ya ce mishi ka rubuta duk abin da zai faru tun kafin a halitta har zuwa lokacin da duniya za ta ƙare gaba ɗaya kuma ya rubuta komai da komai yadda Allah ya so mun gane wannan za ka wannan abu yana nan a rubuce a littafin Allah a lauhin mahfuz Allah ka tsare mana imani haka nan Allah ta'ala ya fadi a sura an kabut wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha yasu da yawa daga cikin dabbobi kai ba ka iya mallakan abincinta da rayuwarta Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah shi ciyar da ku ya dabbar in Allah ga dama sai ga ba ma ta dabba kake ba kai ka samu ma dai ka cika rayu ko kuwa ko ba a samu to ba magana wai dabba ta ce ba a kai ma din ka samu ka cika rayu mun gane wannan saboda haka Allah ta'ala yana sare da dukkanin komai kuma ya riga ya tsara wannan abin yana gudana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu da haka jama'a ku ji Allah ta'ala ce ma farquna fi kitabi shay lalle ba mun saka shi game da kowane abu ba a cikin ainihin wato littafi a kuma ila rabbihim yusharun sannan ga ubangiji za a tayar da su a wannan rana ta alkiyama Allahu akbar hatta dabbobin yala Allah ya ci tara su kaf ba su ribar da abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku mai da amana ga ma'abotansa domin a ranar alkiyama la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hadithin muslim shi lallai kowane abu sai an mai da haƙƙinsa zuwa ga mai shi yanzu Allah yake cewa sai an yi hukunci tsakanin dabba mare ƙaho da mai ƙaho in ta tunkuye ta saboda yana da ƙaho ta ji wancan ciwo ko Allah sai ya hukunci tsakanin su bayan an gama sai ya ce dabbobi ko ni turaba ku zamo ƙasa sai su narke kawai su zama ƙasa su an gama da tafin su shi ne kafiri in ya gani zai ce ya laita ne kuntu turaba ina ni ma zan iya zan zama ƙasa kawai in huta eh ina ba maganar zama ƙasa walakin na azab Allah shadid yawa mun gane wannan sannan Allah ta'ala ya bayyana mana cewa zai tara su ne a bayan sun mutu kamar da Allah ke cewa wa irin muhushu hushirat yayin da aka tattara dukkanin dabbobi gaba daya a wuri guda a ranar alkiyama dukkan su wuri guda Allah zai tara su kaga shi Allah mai iko ne akan mu akan dukkanin komai Allah ka tsare mana imani don haka Allah ta'ala ke cewa a wannan kenan wannan ayoyi jama'a sun karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko shine mutumin da yafi kowa sauraron alqur'ani sauraro na fahimta to wannan ya fi karɓar saƙon da ke cikinsa da wuri ko ba ka bane yanzu muna karanta ba ne muna fassara muna bayani to yanzu dan Allah za ka haɗa kanka da wanda bai zo ba na'am yana tun yana bacci abin sai yana miƙa kaga ba ɗaya bane gaskiyar da za a gaya ma yanzu ka fahimta ka gane kuma ka ji cewa ya kamata ka tsaya ka yi aiki da wannan abu ba irin yadda shi wancan yake baki ke nishadi bane mun gane wannan ne da an gaya ma gaskiyar sai ka ji ai akwai gurbin karɓar ta a ina a zuciyarka kuma ka yadda kai aiki da ita abu na biyu waɗannan ayoyi jama'a suna faɗakar da musulmi akan tausaya wa dabbobi domin su ma al'umma ce irin su ɗaya daga wasu saboda dabba ce ka azabtar da ita kai mata mugunta iri iri dabba nan kana da ita a gidanka kana kyautata mata ka share mata wuri ka ba ta abinci kai mata gata sai Allah ya maka rahama saboda wannan gatan da kai mata na fata an gane shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum zai yanka akuyarsa bayan ya danne ta ya danne ta kusin yana wasa wuka yanzu ne ke mata na'am yana mata barazana da rayuwarta a madadin kawai da an danne a yanka kaga ba a firgitar da ita an tsoratar da ita an tara mata da hankali ba yanzu Allah ya fushi yakalli wanda ya wani sun shi ala kana haza qabla haza me yasa ba za ka wasa wukan ba tukuna sannan ka zo ka yanka ta wanda ce a tazawha marratayn sau biyu kake suka yanka ta ga tashin hankali ga maganan wasa wuka ga maganan dauri za ka yanka a tazawha marratayn sau biyu kake suka yanka ta wanda ce shatan in rahimtaha rahimakallah akuya nan in ka tausaya mata sai Allah ya ji kanka kaga shi dabbobi na buƙatar tausasawa mu Allah ka sa mu iya abu na gaba kafirai sun nemi a sauka musu wata aya ta musamman bayan ga wannan baya ga wannan alqur'ani wanda Allah ya koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku sani jama'a ba fa sun yi wannan wai saboda in an kawo ayar za su yi imani bane a'a sun yi ne don su kure manzon Allah su gani a zai iya kawo wa ai dama ba zai iya ba ai dama mun ce in kuma ya kawo za su ce matsafin gaske o ka ga ƙwararren matsafi mun gane wannan ai Allah ta ya tabbata shi abu ne biyar jama'a Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya da kansa duk da annaka kafirai su karu da nace shi wani abu Allah yakan faɗa masa martan da zai mai musu kun shi ake kul kul kul kul ko ce musu kaza ce musu kaza ce musu kaza ashe komai na addini ta yi ne ta koyar da kai kai ba ran guda ka tashi kai a ce shi kenan kawai dan malami a ce kawai shi ke ya gaji karatu ba tare da ya karatu ba zai yi a ba zai yi wala sai ka sai ka zana kai kwami malam eh shi zaka ce gidan ba ruwan Allah gidan da ba kowa ba wani malami a gidan sai Allah ya tada wani malamin da kowa a garin haka ne ko ba kamar kwarai daga su kuma dole a bi shi ubansa ma babu wanda ya san shi saboda haka wauta ne ka dinga ka dinga takama da gado ko kun gaji karatu karatu ba a gane shi karatu na kowa ne an gane wannan ne yawwa kamar da ba a gadan annabta sai wanda Allah ya so ya gadarwa sai ya bashi inda ana gado na annabta da duk ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam su wane ne su da annabawa ne amma Allah bai so ba bai so ba sai zaɓi mutum ɗaya annabi Yusuf ko sai ba shi annabta su ji sauran kuma su karma tabi'un tabi'un ko kuwa Allah ke da cuta da ƙari jama'a mun gane wannan yawwa abu na gaba shi ne a shirya da bata duk suna hannun wani suna hannun Allah shi sa Allah ce wallazi na kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun a kurumce suke wa bukmun a bebance suke cin zulumati kuma suna cikin dufai dufan kafirci dufan saban Allah dufai na rashin hankali dufai na rashin ilimi da jahilci duhu na kowane irin sharri suna cikin dufai isa ce man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya so ya kadar da shi wa man yasha wanda kuma Allah ya so ya ja'alhu ala siratin mustaqim Allah sai ya sanya shi akan tafarkin neman shari'a kuma ya karɓi wannan shari'a a shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya sokar mar da wannan alqur'ani ba shi bane mai turka sa wa mutane su karɓi wannan shari'a ko wane ne Allah ne Allah ta mana baiwa da karɓin gaskiya Allah ta'ala ya shiga wani cewa
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء وتنسون ما تشركون الله تعالى تقبل السواء قل أرأيتم كثير يسوكم عن الأبال بنا إن أتاكم عذاب الله ينزو إذا عذاب الله تزومكم أو أتتكم الساعة هو القيامة تزومكم أغير الله تدعون إن كنتم صادقين شن ومن الله ذاك كراه ذاك نمتو كنسر في مقلتا إن ديكم كفي سيما في الاسياء بل الله شاء باهك بني با إياه تدعون الله شك أي ذاك كراه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يايي مك أبن كتير وقنسا a kai idan ya so watan sauna ma tushrikuna sai ku mantar sai ku mance da duk abin da kuke haɗa Allah da shi a wurin bauta ina fata an gane wannan Allahu akbar kenan kun wannan jama'a yana daga cikin abin da zai nuna maka rashin hankali da kafiri Allah da kai suke bada misali ka ce da su ku bani labari yanzu idan Allah ya ga dama ya zo muku da wata wata azaban Allah ta zo muku ko kuma alkiyama kwatsam ta zo muku yanzu wani Allah za ku kira in daga ce ne kuma su gaskiya ne Allah ce bal ba haka bane iyyahu tad'una shi kadai Allah za ku kira an gani fa yakshifu ma tad'una ilayhi yayi muku abin da kuke kiransa akan sa yayi muku insha'a shi ma in ya so ne amma watan sauna ma tushrikuna za ku mance duk abin da kuke haɗa Allah da shi a wurin bauta zai ɓace muku an gani na farko za su manta shi ma zai ne zai ɓace za su nemi su rasa Allah ka tsare mana imanin Allah ya ci gaba da cewa ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala yace wa laqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun aika da manzanni zuwa ga wasu al'ummomi gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa sai muka kama su da tsananin talauci wad dharra'i da cututtuka iri-iri la'allahum yatadarra'un min yi wannan ne domin su kaskantar da kansu ga Allah su nemi Allah ya yaye musu su gane babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah su bi sai Allah ya yaye musu Allah ta'ala ku cewa falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u me yasa yayin da wannan azabar tamu ta same su ba su kaskantar da kai ga Allah ba walakin sai dai qasat qulubuhum zukatansu ne suka kashe وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون كما شيطان يقاوى تامس أبن جسك كسنجيسنا أي أتاوى فلما نسوا ما ذكروا به يا يند سكي واتيدا أبن دمك وأذن تدسود شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء سومك بوئي متقوفوكم دكا كومي دنيا تيتو technology ya ci gaba aka raya birane aka raya gonaki aka raya ƙasashe ana jin daɗi hatta idza farihu bima utu har sai da suka gama yin alfahari da abin da muka ba su akhadnahum baghtatan kawai kwatsam sai muka kama su babu aure ba zato ba tsammani fa idza hum mublisun sai ga shi suna masu ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah faƙoƙi a dabirin ƙaumin lafi na zalamu sai muka yanke gadon bayan waɗanda suka yi kafirci suka yi zalunci walhamdulillahi rabbil alamina dukkanin yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin halittu waɗannan ayoyi ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa ya nuna mutanen nan cewa Allah fa ya aika da wasu manzanni da annabawa zuwa ga wasu al'ummomi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aika shi zuwa ga ya aika annaban zuwa gare su cikin imani shi aka jarabce su da tsananin talauci ka zama da talauci bala'i Allah ka rama mu talauci ana ba da labari cewa da talauci kafirci ne zai tafiya zai tafi wani gari zai je bakunta kuma yana so in ya ji a karɓe shi hannu biyu sai ya nemi abokin tafiya wanda in ya je da shi garin zai samu karɓuwa yadda ya kamata aka ta kawo ta ce to ga tawakkalin ce a ina wannan ba za a je da shi ba ga wannan a ba zan je da shi ba ya ce a ne ba ni jahilcin tafi da shi a ba ni talaucin tafi da shi saboda haka kaga talauci kanin mene ne kafirci kanin kafirci shi yasa ke cewa kajal faqaru an yakuna kufran kirif ya rage talauci ya zama kafirci yasa yawancin talakawa ba na da mutunsa a sama yake sun fi kowa yawan hasada sun fi kowa yawan kyashi sun fi kowa yawan mugunta ka je cikin mutane ka gani kan ka gane kuɗi guda ɗaya mawadace da wani hasada ko mugunta aiki ne ko su ne ne ma a cikin mutane amma mafi yawan mutane bi talakawa ne ka je wani ya cuci wani ya fi dukiyar wani ya zana wani ya tar wani a hanya ya buge shi ya zuba masa da jini ya ma wani kaza ta'addanci ya ma wani kaza yanzu duk waɗannan ɓarayin daji talakawa ne kuma su ne na'am mafiyata ne mana ba su da komai sai da suke gani su fa kawai sai da su ne jokar su hukunci wannan shi ne abin da za su yi ba wani hujja daga wurin Allah ba kawai to kaga ashe kafirci shine yayan wa yayan talauci to da suka ƙin imani sai Allah ya jarce su tsananin talauci sai kuma ga cuta aka sauka musu cututtuka iri-iri miyagun cututtuka waɗanda suke da wahalar magani amma Allah ce ya musu wannan ne la'allahum yatadarra'un dan su kaskantar da kansu ga Allah su ya Allah ba ni yayewa sai kai Allah ka yayi mana kuma suna yin wannan abinda kai Allah yake so su rusuna wa Allah su nuna musu ba kowa bane amma suka ci gaba da jurewa a kan wannan kafircin nasu amma mun gane wannan ko eh Allah ta'ala ke cewa me yasa me yasa a lokacin nan ba su kirayi Allah sun nemi yayewansa ba sun nemi su nuna kaskantar da kansu ga Allah sai Allah ta'ala ya yi musu wannan damuwa haka Allah ya ce falaula idh ja'ahum ba'athuna me yasa yayin da wannan azabar tamu ta same su tabarra'u ba su kaskantar da kansu ga Allah ba amma dalilin guda ɗaya ne walakin qasat qulubuhum sai da zukatansu sun bushe sun ƙeye kashe sun ma fi duwa ƙiƙe kashewa kaga shi dan adam yakan samu duk wannan ruwa da jini ke gudana a cikin zuciya tana kai lokacin da za su zama ta ƙi kashe ta bushe a yau babu wani abu na gaskiya ko na daidai wanda zai iya gudana a cikin wannan zuciyar gaba ɗaya kaga da zuciya ta riga ta mutu kenan Allah ka kare mu walakin qasat qulubuhum sai da zukatansu sun kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shedan ya kasance yana kawata musu abin da suka kasance suna aikatawa falamma nasu ma bukiru bihi Allah ya ce bayan an yi musu wa'azi an tunatar da su ga talauci ga wannan din ko sun sun nuna su fir da kuna ba za su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba Allah sai fatahna alaihim abwaaba kulli shay haka Allah yake sai ya gaggauto maka da jin daɗin ka cinye a duniya gaba ɗaya da garin da mutuwa ta zo maka sabuwar wahala ta fara kuma tafiyar tana da tsawon da ba ta da iyaka ko shekaru ne dubu malala gashin tinkiya makara duniya babu wanda ya san iyaka shekarun da za a yi a ƙasa ko akwai ana dai kimanin cewa duniya tun daga halittar ta zuwa yanzu in je masu bincike suka ce ta shekara shekara biliyan biyar duniya tsohon gari ƙwarai shekara biliyan biyar duniya ce daga halittar ta zuwa yau da wasu shekaru yanzu in ka mutu ka san yaushe za ta riƙe min to matsalar shi ne ko da jikinka ya diddige ya lalace wannan asalin ruhi da shi ne asalin rai da ke gudana a jikinka wanda shi ne mai da kai ma mutum ɗin kake da zauki in ka ci abu ka ji daɗi ka ji ɗanɗano in an ɓata maka rai ka ji takaici ka ji zafi an gane in ka samu alheri kai farin ciki hankali kai kwanta in ka kunci iyalinka ka ji kamori ai wannan rai ke sa haka ko ka taɓa ganin gawa da aka zare rai an sa mata abinci ta iya ci ka taɓa gani an ɗebo dukiya an sa kusa ta ce kai wannan galagalan masu kyau ne ka taɓa gani ai ba za ka gani ba me yasa saboda wannan ruhin shi za a je a ci gaba da azabtarwa har zuwa tashi da kiyama Allah ka tsare mu kuma al'amarin barzahu ba kamar duniya bane jama'a rayuwar barzahu ba kamar ta duniya bace ba manzon Allah ya ba mu labari cewa lalle wannan al'umma tashi ana yi mata jarrabawa a cikin kabarbaranta don haka da ni da kai da su da mu kowa sai Allah ya jarabta shi a wannan kabarin ko duk koyanka da wa'iza mata da abdu idan bawa ya mutu ja abu malakani malaku guda biyu za su zo guda biyu farji da salihi su zo nan da shi a hanyar wannan kana ɓata ka lokaci ne yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah shi ke tabbatar da masu imani a nan duniya ta furta kalmar shahada shi yake datar da su wajen iya amsa tambayar su a cikin kabari su amsa tambayar daidai Allah ne muwafakan Allah ne ki ta Allah ta wani zillin wahun zalimin Allah yana fatar da waɗanda suke azzalimai wa yaf'alu Allah ma yasha Allah kuma yana aikata abin da ya so don haka Allah ta'ala ya ce me yasa zukatansu ba su raunana ba me yasa ba su kaskantar da kai ba sai dai shi wannan maki na mu shi aikin sa wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shi ta Allah ke cewa afaman zayyana lahum su'u amalihi fara'ahu hasanan yanzu wanda aka kawata mar mummunan aikin sa sai yake ganin shi a matsayin kyakkyawa shin zai zama daya da wanda aikin sa mai kyau ne zalla zai zama haka Allah ta shirya da mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yace walakin sai dai zayyana lahu wa zayyana lahu shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ne ya dinga kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa na shirka da taurin kai da tsaurin ido da sabon Allah to bayan wannan falamma nasu ma bukiru bihi yayin da kai watsi da abin da ake tunatar da shi da su shi na wahayin Allah ku yi imani ku yarda da Allah Allah sai ya yayi muku wannan abin me ya faru fatahna alaihim abwaba kulli shay'in haka Allah ya ce za mu buɗe musu ƙofofin dukkanin komai ƙasa a buɗe taskokinta kaga mutum ya je ya ciwo zinari a ce wannan zinari ya kai miliyan ɗari uku shi kaɗai kaga ana ta shirya jiragen yaƙi ne abubuwa iri-iri duk a gama tara wannan malam wallahi za ka sha mamaki in dai kana raye waɗannan miyagun daulolin ba amurka ba ne ko rasha da china da ƙungiyar gamayyar ƙasashen turai nato ko european union wallahi lokacin da allah zai waiwaye su za ka sha mamaki kakaf ɗinsu rugurgujewa za su ba za ka ƙara jin motsin ko mutum ɗaya ba amma yanzu Allah ya ba su dama ne an yi musu wa'azi ana tunatar da su suna zalunta falastinawa ana haɗa kai da su ana ƙoƙarin ruguza wannan wuri wannan wurin ina gaya muku shi ne ajalinsu da izinin Allah wannan wurin da kai yana wannan zirin gaza shi ne ajalinsu daga su amurka har yahudawan har magoya bayan su insha Allah in Allah ya yarda haƙansu ba za ta cimma ruwa ba wannan yaudaran da ha'inci da cin amana da fin ƙarfi da cewa waɗannan mutane Allah ka gani Allah ka san abin da suke Allah ba mu da abin da za mu iya yi Allah muna roƙonka Allah ka rusa su Allah ka rubuta su Allah ka bai waɗannan mutane haƙuri da juriya da ƙarfin zuciya Allah kuma ka ƙarfafe su ka ba su nasara akan waɗannan makiyaya Allah kai ne ƙarfin iko ne akan haka Allah ce lokacin da suka suka shantake suka yi watsi da abin da muka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yace ai fathan sai fatahna alaihim abwaaba rizqi min kulli ma yakhtarun an buɗe musu ƙofofin samun arziki duk irin wanda suka zaɓa wa hadha istidrajun minhu ta'ala wa imla'un lahum wannan ko talala ne mai kaman sake Allah yake musu da kuma ɗan jinkiri da Allah ta'ala yake musu sai ke iyazan billahi din makarihi cika ina neman tsarin Allah daga ainihin wasu makicin Allah makicin Allah ba irin na mutane bane malam Allah sai ya gama tattara mutum gaba ɗaya duk wata hujja ta gama zama a kansa sannan Allah ya buga mai ban guda ɗaya kawai Allah ta hatta idza sami'u bima utu ay min al-amwali wal awladi wal arzaq sai bayan da suka ji daɗi da dukiyoyinsu da ‘ya'yayensu suka more da duk kalan arzikin da Allah ya musu a kawunafin bautatan ai ala gafla sai muka kama su suna rafkare ana cikin jin daɗi ana holo ana morewa ko sai azamu Allah ta yi fa idza hum mublisun sai ga suna masu ɗebe tsammani ai ayi suna min kulli khair suna masu ɗebe tsammani daga dukkanin wani alheri an gane wannan aiki Allah ta'ala ka tsaye mana imanin da ka jama'a kun ji don haka kada ka ɗauka cewa wannan abin da Allah ta'ala yake mu waɗannan ƙasashen turai da wannan ci gaban da suke samu ka ɗauka Allah ya kyale su ne a wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka ɗauka Allah rafkananne ne gabarin abin da azzalimin ke aikatawa a'a inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri ne zuwa ga ranar da idanu za su zuru zuru ido zai rena fata Allah ka yayi mana wannan ainihin wato tsari irin na shaidan jama'in nan ayi kun kantar da mu waɗannan darussa masu yawa daga ciki ku sani idan wata musiba ta same ka ko wani bala'i ya saukan ma ba wanda ya sai yayi baka cewa sai Allah yau sai Allah shi kaɗai don haka duk sadda wani abu na damuwa ya same ka to kada ka kira kowa cewa sai Allah ka koma gare shi abu na biyu ashe talauci da cututtuka da wadata da lafiya duk abubuwa ne da mutanen kirki suke samun darussa daga gare su su azantu ko aka bani ƙwarai mutum cuta ta same shi ke gana ashe yi ba kowa bane ashe yi ma bawan Allah ne yanzu in koma ga Allah in tarukun Allah in ya samu kuma arziki da ƙoshin lafiya nan ma sai ma Allah biyayya dukiyar sai ɗauka ya ta aikin addini da shi duk abin da ya shafi ci gaban al'umma ya zama yana ba da gudunmawa akan wannan abu ina fata an gane wannan haka nan idan abin baƙin ciki ya same shi sai me haƙuri idan kuma ya sami alheri sai me godiya haka mu ne ce rayuwarsu Allah ka tsare mana imanin mu amma wanda ba mumini ba fa idan yana cin damuwa da matsi ba zai ɗauki darasi ba ya koma ga Allah a sai ba tunanin yanzu ai wani ne ya samun hannu ai su wani dama ai wani ya ce mun zan gani ko ba haka bane ba to ai wancan ma'aikata ɗan furki ta ce mun wallahi tallahi ai nan da abu da zai biyo baya kuma gashi na fara gani yanzu haka ma ta ji ta mun kaza ne ko yanzu haka ma ya ji ya mun kaza ne waɗannan marasa tauhidi suke wannan amma ka koma ga Allah Allah zai maka maganin komai shi ne daga cikin magabata ke cewa man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ya tsoraci Allah shi kadai sai komai ya dinga jin tsoronsa wa man lam yakhaf Allah wanda ko baya tsoron Allah akhafahu kullu shay shi kowane abu ya ba tsoro jama kun ji a ce in ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ba ka zama lafiya ba annabi yusuf alaihi salam an irin wahala da sha ba daga nan zuwa can daga nan zuwa can amma da ƙarshe Allah sai ya cika masa wannan alƙawarin nasa shi ta ce fatir samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai ne mijin cikin al'amari na a duniya da lahira tawaffani musliman wa alhaqni wa alhaqni bis salihin ka dauki rayu da ina musulmi sannan ya Allah ka haɗa rayuka na ka haɗa raina da rayukan salihan bayi a ranar alkiyama zaka jama'a kada ka ga Allah ya maka wata ni'ima gobe za mu zo mu ji misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kakka ɗauka cewa ni'imar da Allah ya maka ya baka ƴaƴa ya baka mota ya baka gidan zama ya baka tarin dabbobi shanu awaki tumaki duk wannan abin Allah yana maka dan yana son ka ne a'a ina iya maka dan jarrabawa irin wannan da kaƙin imani fa qubi ajabirul qawmin ladina zalam sai a yanke bayan waɗanda suke zalunci walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ubangijin tarike baki da in za mu dakata insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana jama'a kada amanta muna ƙara maimaitawa da gobe insha Allah ta'ala kuma da wannan karatu zai koma yammaci karfe hudu da rabi zuwa yaushe biyar da rabi insha Allah ta'ala sai ya zama an dan takaita shagulgula a zo don a saurara a karu Allah ta'ala ya mana jagoran shi da alkhairi Allah ta'ala ya sanya aljanna makomi mai tambaya yana ƙara manta tambaya sai a gida gaskiya amma dai insha Allah ta'ala gobe sai mu an zaka da izinin Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله جزاكم الله على
جزاكم